أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjid sabilul huda ga wanka tare da magaram inda muke gabatar da littafi na muwatta na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi da fatan allah mana mafaka a bisa abin da za mu karanta yau muna ranar sudu no eh ga wani wata kenan muna ɗaya ga watan jimadal awal ko biyu ne an samu sabani biyu ga watan jimadal biyu ga watan jimadal awal shekara ta 1446 wanda ya didi da nawa shi ma biyu ne biyu ga watan sha ɗaya miladiya shekara ta 2024 a sati da ya gabata muna cikin kitabun muna da cikin kitabun kitabun nika littafi wanda ya shafi aure a cikin kuma littafin muwadda inda shi ma muwadda ai cikin muwadda ya yi littafi littafi in ya zo littafi kuma sai yi babe babe yana dai sati da suka wuce daidai cikin muna cikin kitabun nikahi a kitabun nikahi mun kare babe na bakwai zan mu tashi a babe na takwas babe na takwas shi ne ke babun ma la yushi ma'ubai na huminan nisa'i babun ma la yushi ma'ubai na huminan nisa'i masu littafi kuwa gudun ko? me yake nihi da ma la yushi ma'ubai na huminan nisa'i abinda ba haɗawa na daga mata a gurin aure kenan abinda a ainihin ta aure ne nake kenan matan da ba a hada su su zama tare suna kishiyoyi shi ne cima babun ma layu jima'u abinda ba a hadawa bai na hutsa kankanin minan nisa'i na daga mata kenan mata da suka auro da kai wanda ba a hada su zama guri da su kishi tare sai dai in wata ta gusa wata ta zo kenan a cikin jerin gwano da imam malik kenan kamar zai ma ne almuharramati minan nisa'i ne zai ma to da zai ma almuharramati minan nisa'i bai kasu ba tunda su wannan muharramati minan nisa'i aya alqur'ani ne ta zano su gaba daya kenan bai kasu ba sai zo sai kama wanda sunna ta kawo su wanda sunna ta kawo ai su ne wannan imam malik ka amma dai baban da zai ma zai ha gaya ma irin matan da ba za ka aura ba ka gama su kishi tare amma dai bai kama ba wa tsoron muharramat ne kenan kan mu shiga baban kan mu hara abinda imam maliki ya kawo mana rahmatullahi alaihi kenan sai mu kowa suratul nisa'i ko mu kowa suratul nisa'i sai mu jero irin matan wanda Allah subhanahu wata'ala ya zana wanda wannan ba aurensu kuma matan da ba aura haramci iri biyu ne da kai wanda taharim ne mu'abbad da kuma wanda taharim ne mu'akkad kamar taharim mu'abbad wanda kawai haramun ne ba kai ba auren ta abada kuma taharim mu'akkad wanda an haramta ma ita amma dai dan lokaci ne kila in wani lokaci zo ka iya auren ta kamar ƴan uwa guda biyu ko in ɗaya tana nan ka iya jira to sai ɗaya ta gusa kenan da mun kuma cikin suratul nisa'i sai mu zano su mu rike su ɗaya bayan ɗaya kuma sai mu gama da wanda imam malik ya kana sunna umma kuma suratul nisa aya ta 21 Allah subhanahu wataala yake cewa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i kadda ku auri abinda uwayenku suka aura na daga mata illa ma qad salafa yace sai dai abinda ya huce me yasa yace innahu kana fahishatan domin yin haka ka auri wanda iyayenka suka aura wannan alfasha ne wa makatan kuma abin ki ne wa sa'a sabila kuma yayi mumunar hanya kenan wannan aya ta farko ta haramta mana ma na kaha kenan duk abinda uwayenku suka aura ka ku aura kamar yadda yake al'ada jahilai mutanen da zaka ga mata almar'a kasil'a tuba'u wa tashtari mace ana gadanta ana kaza ana gadanta kenan in uba ya mutu ga sauran ɗaya suna gadan mata a jahiliya a mande wannan don wannan ayyana ta zama ce ma illa ma kar salafa kenan a jahiliya suna wannan bacin ya gaya mana wannan aya wannan sai ya fara zana mana Allah subhanahu wata'ala irin matan da aka haramta ba za mu aure su ba kenan sai Allah subhanahu wata'ala cika wacce a cikin wannan ayi hurumat alaikum ummahatukum he mu zana su hurumat alaikum ha ummahatukum an haramta a gare ku uwayenku kenan uwayenku wanda suka aike ku wannan haramun ne akan akan ku ku aure su mu je daya wa banatukum da ƴaƴanku ƴaƴanku mata wanda kuka haifa ƴaƴanku mata na tsatsa wanda kuka haifa kuma karkashin ƴaƴa mata wanda muka haifa zai shiga kenan ɗiyansu su ma matan kenan ka ɗauki ɗiyarka jikaka har aji aji aji nawa biyu wa ahawatukum da ƴan uwanku mata kenan ahawatukum ɗin nan kuma nau'i guda uku ne in ma ahawatukum shaƙiƙai in ma li'abai in ma li'ummai kenan ƴan uwan nan naku in ma su kasance ƴan uwanku na uwa ɗaya uba ɗaya ko ƴan uwanku wanda kuke uba ɗaya ko ƴan uwanku wanda kuke uwa ɗaya kenan duka wa ahawatukum ba za ku aure su ba sai ce mi arama wa amma tukum amma tukum da ƴan uwanku ƴan uwan babanku kenan elwo ubanninku amma ita ce mu ce mata ne baba ni ko da baba nu ko ko mu ce mata gogo baba ni ko gogo ko ita ce amma shine wa amma tukum sai ce wa halatukum da innaku innaku kenan elwo uwa kanwa uwa ko yalwa elwo uwa ita ce hala amma elwo wa baba hala elwo wa uwa sai ce wa banatul akhi wa banatul ukhti kuma haka ba za ku auri ba banatul akhi ɗiyan dan uwanku ɗiyan dan uwanku kenan uwanku ko kanan ku ɗiyan shi su ma wannan ɗiyan ƴan uwan naku zai ɗauki ɗan uwanku wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda kuke uwa ɗaya da wanda kuke uba ɗaya yace wa banatul ukhti kuma da ɗiyan ƴan uwanku mace ita ma ƴan uwanku mace wadda wuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wadda wuke uwa ɗaya ko wadda wuke uba ɗaya nawa ya zana ma daga nan eh nawa muka zana to zana su muje ta wani kuma ka ce ai ce wala take ma da kaha ɗaya to illa ma ɗaya to kudu mata alaikum ummahatukum uwayenku wa banatukum wa banatukum diyanku uku wa ahawatukum ɗan uwanku ko hudu wa ammatukum gwagwaninku biyar wa khalatukum innanunku ta wajen uwa nawa shidda wa banatul akhi da ɗiyan ɗan uwanku wa banatul ukhti da ɗiyan ɗan uwanku nawa
takwas takwas to kaga nan da mun shi almuharramatu min nisa'i kashi uku ne da kowa inda aka haramta ma bin nasaba da kai kowa bil musahara da kai kowa bil mirida'i ko da kai wanda dan dangantaka ku ne da kai wanda kotar reno ne da kai wanda da sarkuta aka haramta ma kenan wanda kaga wane ne zana ma wane ne zana ma wannan a'a muka ce kishi uku ne da kai almuharramatu bin nasabi almuharramatu bil rida almuharramatu ko bil musahara da kai wanda aka haramta masu dan nasaba dangi to da kai wanda aka haramta masu dan musahara sarkuta da kai wanda aka haramta masu dan shan nono kenan wanda wanda muka zana suwaye dangantaka ne na bin nasabi ko wanda aka haramta ma na nasaba ne sai ce mene mun wani a mun hudu wannan wa ummahatukum allati arda'anakum da uwayenku waɗanda kuka sha nonon su wanda suka rene ku da uwayenku waɗanda suka rene ku kenan nan kenan duk wadda ta rene ka ta zama mi ta zama maka to sai dai wani irin shan nono ne yake haramta auren nan kawai daga ta kama daga ya jariri ya yi haka ya sha ita haramta kenan hadisin aisha ya ce hamsa rada'atin shan nono biyar ne yake haramtawa malamai suka ce akan jamhur malamai ba tsotsa ɗaya ko tsotsa biyu ba sai kana jariri ka sha a kaɗan su biyar to shi ne ke haramta hadisin aisha kenan hamsa rada'atin kamar wanda ta shayar ka ta shayar ka hawayen su biyar to wannan ta zama uwarka kenan shi ne wa ummahatukumul lati alda'anakum da uwayenku waɗanda suka rene ku suka ba ku nono to nan ƙarƙashin wannan kenan ummace mu gane na ummace ka sha nonanta kenan wannan mace na farko ita mai inka ce uwarka ce kenan matsayin uwarka take haramun ce ka aure ta ita kanta kuma wannan duka ita wannan macen da ta shayar da kai ɗiyanta ɗiyanta duka bikinka ne ‘yan uwanka ne kenan ba aure tsakankanin kai da ɗiyanta kuma kai sai ka ɗoka daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya haram minal ya haram minal rida ma ya haram minal nasabi kenan abin da yake haramtawa na dangantaka shine nafsin shi ke hara da gare nu kenan duk wannan da muka zana na farko da muka ce an haramta masu daga dangantakaka to ita ma wadda ka sha nonon da duk wannan haramu ne baka aure su ba mun gane kenan mace in ka sha nonon da ba kai ba auren diyanta ko ita sai amma dai anan wake kutsawa wanda yake kutsawa hallo shi mijinka iyan mijinta ba baka yi auren ɗiyan mijinta ɗiyan mijinta ma mijin da nonon shi ne kasha shi ma ɗiyan shi baka iyawa shi ne ake ce mai ai labanin fahal kenan shi ne ai mai mijin ai nonon shi ne kasha shi ne mai mai
karo karo shi ne mai karan shi mijin shi ne karo ko to shi mijin mai karo wani ai nonon shi ne kasha shi ma ɗiyan mijin baka ba iya aura mun gane wannan ko sai ina da lalata an gani an rama ka gani to mu ce ismail buga misali bai gane mana bar halawa na yi gane ta kwana kana rama halawa na ka gane muka ce matar tare ne ka ɗiyanta bikinka ne haramun ka ne ko to shi mijin matai shi ma dukkan ɗiyan shi suna matsayin haramun inka shi mijin mai mamai shi mijin ba ɗiyanta ba kenan mace ce kai mace ce namiji ne yake da mata biyu je ka mata hudu ne yake da mata hudu da yake da mata hudu sai wa sai ɗaya ta shayar da yaro to wannan wata shayar da yaro kenan kaga wannan ɗiyan wannan mace duka mene ne haramun ne to a lokacin da ta shayar da nono ɗiyan shi wancan mai nono nono nawa ne ne na mai karo ne ko wancan to wannan mai karan kenan matan da duk matan shi ɗiyan shi kuma haramu ne akan wannan tunda shi ne nona ai eh duk koda daga baya auro wata kenan ɗiyan wadda ya auro wadda tunda an sha nonon shi ma al'asal uwace to amma dai shi ma ai shi ne mai karo wanda aka sha nonon shi shi da suke ce mai ma'anar fikihu labanin labanin fahal ka gani ko a da yi ko sai ai gwaruwa ne to sai ya ce mi shi ne kenan kalkashin wa wa umma hatu kuma lati arda anakum ko to sai ya ce komi wa ahawatu kun minan rida da yan uwanku na rena kenan wanda kuka sha nono ɗaya tare kama annabi sallallahu alaihi wasallama ai waye ba wa ya sha nonon wa annabi sallallahu alaihi wasallama o adatuhu ummu ayyaman suma wa suma suwai ba ko ai suwai ba ita ta sha annabi sallallahu alaihi wasallama bayan shan suwaiba ta sha kuma baitin suwaiba ita ta shayar da hamza ita ta shayar da um wannan mijin ummu salma abu salma kenan kaga duk wanda ƴan uwa wanda na reno wanda uwa daya ta shayar da ku to in ahwatukum min da kenan ƴan uwa ka ta reno baka iya auren baka iya aurenta kuma tana matsayin kamar ƴan uwa ka waccan ta jini kenan duk wanda ka san hoton yan uwarka ta jini baka aura ba haka ita ma yan uwarka ta reno baka aura ba wanda suka shaye ta kamar yadda suka shaye wacce shine wa ahwatukum min rida'a ko rada'a rada'a sai ce wa ummahatu nisa'ikum da kuma uwayen matan sirkan kenan duk uwan matarka ummahatu nisa'ikum uwayen matanku kenan uwan matarka baka iya auren ta ba amma dai nan sai aka sa sharadi sai aka ce baicin uwaye mata ka sai aka ce mi wara ba ibukun allati allati ko fi mi fi hujurikum da ma wa rabi ba da agola wadda take kalkashin ku kenan da agolanku ba za ka iya auren agolanka ba ba ya kama agola amma dai a kalkashin agola sai sa sharadi sai ce min nisa'ikumul mine lati da haltun bihinna amma dai agola sai wadda agola ba za ka aura ba sai wadda ita mata uwar ka shiga kasa da ita ita ce ka auri ɗiyarta ba sai ce fa in lamta kunu da haltun bihinna idan ba ku shiga ɗakinta ba ita uwai to fala junaha alaikum babu laihi a gare ku auri ɗiye mun gane na an gane ko sai ina alai na bayanan shi ba ka gane na agola eh misali mala ya sun gani sai je shiga zawara da ya je shiga zawara da isra'il ya je shiga zawara sai isra'il sun kai shi ya yi hira ya kobi da ya hira ya kobi gani ya shiga zawara suka shirya ya zo mala ya ba da sadaki muka je aka yi komi aka daura mala ya sa'u har sadaki komi an kare an daura to amma da ita wadda zawara ta mala ya sun ba ta tare ba ba a tare tana gida to amma da yana zuwa da dare da ni diba mata shi ko to wata rin da dare ya je kai da mata shi da dare sai ita matar tashi sai ta ba iya yi kujera a kama da ya ce zama yana ita yadda ta zo sai mala ya sun da ya ganta sai ya ga yadda ya ta yi gwamma ya ce to wannan matar ya wace ce da ya wace ce ta gane sai ce ke shi ita ce ya ta ce to ana in wannan auren ba a kwantar da shi ba ya iya cewa to na fasa a maida da wata a juya eh yayi yayi da gudu eh uwan zai saki ta cirbi sadaki a wuce gudu mun gane kenan uwa zai uwa zai saki ana kenan shi zai sai ya saki uwai in ya saki uwai amma dai ta cirbi ta cirbi sadaki in ya so sai a sai sake tura su isma'il sai a sake sabon kwatiya da wannan dawa da iya amma dai nan sharɗin sai ce na daga matan wanda ba ku shaɗa ki ba ko da an ɗaura aure an yi komi an yi siga an ɗaura aure an yi komi ganin mala ya ba ta sadaki an kaɗan mai komi amma dai da aka je ba ta tare ba da ba ta tare na ba kenan ya ga iya yi ke da ana iya yi eh sai saki sai saki uwai eh shi ango iya saki uwa ke da zai sai kuma ɗi ke da ita ce ake tabbata bi rabi ba ko eh shi da ya muzo muzo da mana ya kusa samun nan in zai buga misali sai ce uwa ya ai ba ga yaran da ya ce jo ita kira kan mala ya ce aje gire sai ce yo wannan hawajin ce in ko haƙi ya hita zuri ta ce ai yau da kira ya ce ai ba a ce yaran ba har yare da ta iya ta ce wa ma ya tun ba a ce yaran ba a shi aka gani ko kuma ta zo tana zo ne mana ta ta mijin tsaki ya ce wannan wace ce sai ta ce mi ya ta ce eh ta ka kujera ko ta ba da ruwa ka sai ta zo ya ta ce ma ya tun mijin tsaki ga abin an kama kuma ga ita ma da sauransa kenan ta zo ce wannan kwace tana zuwa ta ce ai ya ta ce sawara ce ita ma a mutum zai mutu sai zugure su a ce a koma kenan kaga in dai amma da sharɗi shi mire ne ba kwantar da auren ba kenan ba kwantar da auren ba ya iya saki ta ci rabin sadaki sai a ɗaurawa yayi kenan shine ne yace a cikin yace mi warba ibu kuma kenan sune agola amma dai sai aka ce min nisa'ikum allati dahaltum bihinna allati dahaltum bihinna kenan agola da suke haram akan ku wadda matan da kun shiga ɗakin su kenan matan da kun shiga ɗakin su to wannan iya ta zama haramun akan ka amma dai fa in lam takunu da haltun bihinna idan ba ku shiga ɗakin ita wannan macen ba fala junaha kenan ba laifi a sake akala ka kuma gurin wa gurin iya sai ce mi wa hala'il abna'ikum da kuma matan iyanku na tsatso hala'il kenan iyan matanku matan iyanku na tsatso matan iyanku na tsatso haramu ne akan ku duk macen da ɗanka ya aura ta kasance mi haram ita ce hala'il abna'ikum sai ce mi shi yasa ce ma min asalabikum kenan daga iyanku na tsatso ba iya na tabanni ba kenan duk danka na tsatso yadda ya aura to ta zama me haramu a kanka sai ce me wa an tajma ubayna uhtayn illa ma qad salafa ko kuma ka jera tsakankanin ya da kanwa hasana da usaina ya da kanwa ne ka jera ka aure su a lokaci ɗaya ba yi sai dai in ka saki ɗaya ka aure ɗaya ko ɗaya ta mutu a baka ɗaya shi wannan kenan tsakanin ya da kanwa tahrim ne muaqqat ba haramu ne baka aure su ba baka sijera a daki ɗaya ne a lokaci ɗaya kana auren ya da kanwa kuma ya da kanwa kin sawa'un uwarsu ɗaya ko shaƙiƙai ko ubansu ɗaya kenan ya da kanwa ba su jerawa su yi kishi amma dai kana iya auren su da ka saki da ka saki hasana sai ka aure usaina eh ko ta mutu hasaki hasaki hasaki kwarai da gaske ni yanzu haka na gani da aka saki akai wani jika eh na gani da kai da eh shi ne yi wa an tajma'u bai na uhutai da illa ba salafa abinda ba a yi an tajma'u ka jera sai su yi tarayya a gidanka kai zama da ibrahim ga hasana ga usaina uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya ka jere su a lokaci ɗaya su tara shi ne ba yi amma dai ya in ka saki hasana sai ka auro usaina ko hasana ta mutu sai ka auro usaina a jera ne ba a yi amma dai mutuwa ko saki sai ka auro ɗaya busa jera ba eh eh in kowace koya ko kan wadda ɗaya ce kawai ɗan uwa guda biyu busu kishi amma da in ɗaya ta gusa ɗaya ta iya shigowa ya da kanwa busu kishi ba ka jera su a gida amma da in ɗaya ta ta gusa sai ɗaya ta shigo shi ne wa an tashi ubai da uhudai da illa to nan wa tambaya to ɗiyansu wa ɗiyansu ɗiyan ya da ƙanwa ko ɗanwa da ƙani su ya kira su adi ne ɗiyan kamar ya da ƙanwa ai su aka ce musu gama ko sai dai ɗaya bata na kaɗaya to ɗiyansu yanzu kajin ga ya da ƙanwa nan ya da ƙanwa ne ga sanar ka je ka auro ɗiyan wannan ka auro ɗiyan wannan su jira su kishi eh eh kunzuroni guda biyu wa kunzuroni guda biyu su sa suna auruwa su eh amma dai da kai malaman da suka yi bayani aula da ifi ne suka ce kunzuroni guda biyu su ma suna auruwa su ma sai ma kar sai in ɗaya ta gusa ta ba ɗaya bisa jiri ba amma duk jamhurin malamai sun ji akan su kunzuroni guda biyu suna gamuwa tunda a cikin wannan maharamata minan nisa da sunna ba inda aka haramta su kenan su wannan suna gamuwa sai ce mi yawwa sai dai gudun fitina da zaman lahiya kaka yi sai ce bi illa ma kasar ko sai ce wal musa na ti binin nisa'i da mace mai aure duk mace in tana da aure kenan ita ma haramun ci a kanka ko ko in aka ce mai aure ko ko mai idda rage wanda an sake ta tana idda za ta koma gidan mijinta kamar yanzu ai muna garaje na mace tana idda uwa ta yi ta ce na kashe kawai na mata miji ta aura mata wani miji kaga na wanda na ake kenan wa musa nati mina nisa idan mace mai aure kenan ba a cewa ka so mace mai aure ko ko mace mai idda raja'i ba ka ji ba kace kana sanda illa ma malakat aymanikum ko daga nan sai ya kare ma muharramati mina nisa kenan karkashin wanda bai zai gane muharramati mina nisa kishi ne uku da ko wanda aka haramta su dan ne dan dangantaka da ko wanda aka haramta su dan ne shayar da nono da ko wanda aka haramta su dan ne dan sarrafa kuta to nan malamai a nan in ka lura da kowa to sai karkashin aya ta ce wa uhilla lakum ba an halatta muku koma bayan wannan kenan duk wanda ba a zana anan ba ka je ka aure ta mu gane ai ai tace an halatta muku wanda ba mu zana ba anan ko kenan duk wanda ba a zana ta ba anan ka je ka yi ne ka aure ta to sai sunna ta zo ai a wanda muka zana ai ba mu sa ba inna ni da babai gogo da inna ni ai ba mu sa su ba a aya babu su to sai sunna ta zo sai take suma da baba ni da gogo da gogo ni da inna ninka su ma ba sa ba su gamuwa ba ka gama su kenan sunna ne ta haram ba hawa ba sa aure ba bu sa gamu ne ba
ba na wanda ba na ka ba
a'a wanda la wanda ba na ka ba ina ni da baba na inna ni ba naka ba na wanda ke ruwai inna ba inna ninka ba baka gama ai anan wanda muka zana wa an taji ubai da utain illa ma qatala ko aka ce ya da kanwa baka yi wani baka gama su ba to ka gama inna ni da baba ni na wani ba na wani kamar mutum kamar kai yanzu kai aure can ka auro ina ni i- ka- ga mutum nan ka auro inna ni shi ka auro mi baba ne baba ni kuma sike shi ka gane su ma busu gamuwa wasu gama eh kenan ita wannan sunna ce ta hannu an ka gane
biyar kuma ko biyar dalawa he tanti he kanwa uwa ita kanwa ku- elko elko uba elko babanka ita ce amma elko uwarka ita ce hala kenan da hausa elkuwai kanwan babanka ko yan babanka da hausa mu ce mata gogo ko ko ko mu ce mata baba ne baba ne to kanwai uwarka ko yal uwarka ita ko mu ce mata inna ne to wannan ma ba a gama su su zama ka aure su a lokaci daya ba naka ba a gama su ai naka dama su ta harim ne mai can ba abada mu'abbadan ne naka to na wani kamar yanzu kai ka auro mace ka auro mace kuma sai ka je ka auro kanwa baban ka gama su ka gane ka auro mace yanzu ka auro mace yanzu kuna zama aure kuma sai ka zo ka auro kanwa babanta ka gama sai ke shi ka gane su ba a jama su kenan wannan amma dai ai aya alkur'ani da muka zana ai ba ta wuce su ba me wa dinsu kenan sunna ta kawai kenan nan karkashin wannan zaka gane kenan guda nawa suna ta kara baka gama tsakankanin inna ni ba- baka gama tsakankanin gogo da inna ni ko gogo ita ce wajen kotan baba inna ni ita ce kotan uwa kenan mutum daya bai ya auri ba gogo da inna ni ya gama su tare ba na shi ba fa kamar mace gata nan amurai da muka ce wajen ka sauya an kama ita kuma sai ka je ka auro wace ka auro innanin da kuma mace ce kana aure da ita kuma sai ka je ka auro innanin da ko baba da ka gama su ji shi ba wani amma da ita innanin nata ko baba nan nata ba haramu ci ba kanka inda ka saki matar taka ko matar taka ta mutu kana iya auro innanin ko baba da mun gane in ka saki matai ko matar ta mutu to anan kana iya auro innaninta ko babaninta amma dai tana gidanka baka auro ba innaninta ko babaninta su yi kishi tare kenan wanda me zo da shi sunna zo da shi kenan qur'ani bai zana shi ba sai annabi ya hudu su wannan kenan wannan shine malaman usul fiqh suke cewa yana ɗaya daga cikin matsayin sunna da alqur'ani aujahul bai manzilatu sunna lil qur'an ko aujahul sunna min al qur'an a usul fiqh ai ita sunna tana zawa qur'ani wajen kishi kamar guda hudu sunna hadisi yana zawa qur'ani hanya hudu hanya ta farko shi sunna tana zawa menene kace mukammila kenan ta zo ta ci ta yi bayani akan abin da alkur'ani ya hudu ta tabbatar da shi alkur'ani ya ce ku kiyaye sallah sunna ta zo hadisi ya ce ne ku kiyaye sallah mun gane alkur'ani ya ce kaza kenan shine malamai suke cewa an ta'ati muakkada li ayatul qur'an sunna tana zawa ta karfafa aya alkur'ani anan alkur'ani ya ce ka kuyi sata hadisi ba zo ce ne kan ku sata kenan kaga sunna ta zo ta karho ne ta karho qur'ani ko na biyu sunna rike wannan na farko suna ta ati mu'akkadatu lil ayatil qur'an mun rike suna ta ati maza mu'akkada li ayatil qur'an kenan suna tana zuwa ta karfafa aya al qur'ani qur'ani ya ce ko qur'ani ya ce kaza sai suna ta irin shi ta kara tabbatar da shi eh kenan na biyu suna ta ati mufassara mai fasarta abin da yake cikin ƙura'ani sunna sai ta zo ta fasarta ne abin da yake cikin ƙura'ani can wacce ba an zana ilaikar zikira litu bayyana linnasi ne ne yawa an san kuma zikira alƙura'ani don ka yi wa mutane bayani amsa abin da aka sauko musu kenan na biyu shine sunna tana zawa ta yi bayanin abin da ke cikin alƙura'ani kenan ƙarƙashin wannan shine muka ce in ma ta zo ƙarƙashin wannan ta zo me mutarjama a usul fiqi kuma in ma ta zo ta yi bayanin mujmal alquran abin da ya zo a alqurani mujmal me mujmal a dungule sai suna ta yi me sai ta fusata alqurani ta ma i sallah sai suna ta ce ma ga ruku'i ga sujada ga tasawa ga tahiyya duka ta koya ba kaga i sallah ai ya zo me a dungule sai eh ko zakka ko azumi duk sanna ya ta fusata ba karkashin wannan kuma suna tana zuwa ta fasara ta bayyana qur'ani ko kuma abin da yazo mutlaq sai ta kayyade shi abin da yazo mutlaq sai ta kayyade shi alqur'ani ya ce ma as-sariq was-sariqa fa ne ku yanke hannun to ina zaka yi hannu ai ga hannu ina zaka yi kenan sunna kaga ta zo ta yi ma ta ma ta kayyidin mutlaq eh to kuma ha ko kuma abu yazo am sai suna ta zai mai ta hasase wannan wanda wa karatu ne kenan shi wanda da wani kiso muje inda suna tana zawa akan abin da bai qur'ani bai zo da shi ba sai hukunci na alqur'ani hukunci ne qur'ani bai zo da shi ba sai suna ta zo da shi kenan shine misali wannan kenan shine an ta'tibil ahkam za'ida alama fi qur'ani sunna ta zo da hukunci ƙarin wanda yake cikin qur'ani wanda qur'ani bai zo da shi ba kamar kenan nan aljam'u baina mar'a wa ammatiha ko mar'a wa halatiha ko kuma yanzu cin rako wannan luhumul ahliya ko humul ahliya cin dai naman jakin gida da me ai duk sunna ta hana wannan kenan kaga duk abu ne wanda qur'ani bai hudu sunna so ta yi ta hana kenan kaga nan zai gane ba a ce ba ka iya ba da ko hukuncin zai zo bai zo a alqur'ani ba sai sunna ta zo da shi kenan misali shine wannan tunda wannan duka ayoyin da muka zana ai ba mu ka ba inda aka ce ba ka gama mace ba da ammata ko da halatta sai hadisi manzo Allah ya zo ya hana mun gane ku rike wannan saboda gawa kenan sunna in ta zo me matsayin sunna a wajen Qur'ani hanya nawa na farko mu'akkadan lima ja'a fil Qur'an na biyu mufassara na uku m- za'ida ala ahkam allati lam ta'ti fil Qur'an misali hukuna ko to mu ce wannan to yanzu nan ka ɗauki wani ƙa'ida kuma kenan wannan muharramat da muka zana na hanyar nasaba ko hanyar sarakuta ko hanyar su nawa ne muje su uku na warko shayarwa a na warko nasaba ko an haramta ma mace aure ta don dangantaka na biyu ko don shayarwa na uku ko sarakuta kenan ƙur'ani ya zano masu ko kuma ƙur'ani ya zo ga wa'annan sunna ya ta ƙara mawa guda biyu na kenan sai gaba sai ga guda nawa kenan can ga wanda qur'ani zana ma kuma suna ta kara ma guda biyu na to sai malamai suka sa wata ka'ida duk mace in kana so ka aure ta wanda ba an gama su ba sai ka maida su ga mata biyu na kana so ka aura to sai ka maida su sai ka maida ɗaya namiji ɗaya mace kaga da ku aure tsakanin su mun gane kamar mata biyu da zaka aura ga- kamar zaka auri wata ƴan uwan matarka to mai da wadda zaka auro ɗan uwan matar taka mai da ta mi namiji kaga da kai aure tsakaninsu da matarka in da kai in babu aure tsakaninsu da matarka kenan ba sa jere ba su jera aure da matarka sai malamai sai ƙara wani ƙa'ide kenan duk mace in zaka aure ta sai ka kalli a maza kufur zaka mai da su mata biyu da zaka aura to mai da su mi mai da su mace da namiji in ka maida su mace namiji sai ga da kwai mi in da kwai in aure ya tsankanin su aurota auro su eh in kuma aure ya tsankanin su ba kasan misali yanzu ba an ce wa an sanya ubai na otai ne ba ya da kanwa ga sanar mai da ɗaya namiji ɗaya mace eh ya da kanwa mata mai da ɗaya namiji ɗaya mace sun auru kenan kaga ba su gamu a aure kenan in ka rike wannan kaida sai ga da dama kana huda su wata wannan amma da shi wannan ba hadisi ne ba kaida ta tabi ta malamai eh to yanzu ka yanzu misali ai ba a zana ba ɗiye yanzu wace ce ba mu zana ba da ba ta aure ba kuma ta aure eh wata kaba wannan wata kaba wannan bai idda ba kai aure su ba a wai wanda auren da ko shi ba hadiki ne ma a san wata wanda ba mu zana ta ko auren ta zaga zai wahala da ya kishe mataka ya kishe mataka misali a to za ka fito ba
wanda suka yi kishi wani wuri wanda suke kishe wani guri wani wuri suka yi kishi ba gidan kasa
ya kishe mataka ba za ba an ta a ai an sa ta wata uba ma da ka ba hukum an za da abu da su ne kika ke ba a gula sirkinka ba yanzu misali misali misali a misali malam da za a sa wanda suka yi kishi wani gida misali matakka yanzu a matakka ce yanzu an rama gana an rama sai ya auro wata mace to wannan mutum da ya auro an rama kan ya auro ta ta yi aure a wani gida can kuma auren da ta yi a wancan gidan ta yi zama da me kishi da kishiya to kuma an rama ya auro ta to da ya auro ta ana zaman lahiya kuma sai ya ga iya kishiyarta ta wancan gidan wata iya da zama iya ta kishi to ta- ya kishiyarta ta wancan gidan to ta auru yo ina huduta huduta mun gane ko tana da a can ta yi kishi kenan ita wannan in ka auro ta ta yi kishi da sarkoka to huduta ana to ta biya lu ɗiyai sarakuwa misali zo ne aure da aka yi shi kwana ba a buga wani wanda an yi shi ba an yi kwana aka ta rikici shi wani wanda ya aure kwana aka ta rikici shi ya aure mace ya aure mace mu gane ya aure mace bayan ya aure mace Allah jikanta sai ta rasu da ta rasu mace amma dai tana da ɗa ɗa wanda ba nashi ba to wannan ɗin sai ya aure da ya aure ɗin shi ma sai ya rasu sai shi kuma wanda sai komo sake aure mata ɗan Eh. yo ina ina ta harta mutumin ka yo mutumin ka ina ta harta mun gane wannan shi a a ba wannan ba wannan wannan dai ai ba ta haramta ba shi ba shi ya aure mu gane ba Uwa- kai mutum ka ne kai kana ne ba shi ya aure mu gane shi shi ya aure ya aure uwai ya aura kun gane uwai mu gane surai mu gane surai uwai yawa matan dan matai matai ka aure matan dan matakka eh matai dan matakka to ina ta haramtu amma in ka eh yau in ka mata wannan bugon in ka maida su in musu wannan bugon maza ma- kufur kaga ya sa auru to to ana shi bai sani ba he je kawai auro sai da hayya an tare an yi komi tahiya ta yi tahiya sai yan uwai wajen macen marigayya sai suka gano suka ce ayyari na suma aka yi ta zuwa aka yi ta zuwa guda alkali dai kuma ai a shar'anci ai alkali ma bai da auren ba sai dai a kumiya aka yi ta zuwa gida alkali dai yanzu dai auren tsada shi ga nan gana amma da shi bai sani boye sai bayan sai bayan yayi ne sai bayan yayi ne tukwana aka aka yi ɗan turkus eh to a to ba su sani ko a gashe mutu da shi ko a tura ba shi yau ina ta haramta mai a shi gaskiya da kumiya ne to da shi da wancan wani da shi da na farko wani eh amma dai abdullahi bin jafar abdullahi bin jafar dan uwan ali bin abi talib abdullahi bin jafar ya auri matar da ali bin abi talib ya aura kuma ya auri ya ali abi ya ali bin abi talib ta wata hanya ba ta wannan macen ba mun gane abdullahi bin jafar ya auri eh ya auri matai da aliyu ya aure ta kuma hallo ya auri ya ali ta wata hanya ba ta wannan ba ta ba to kaga shi ma wannan aimi mun gane kenan kaga wannan kai shi kenan kamar wancan ka auri na farko da muka buga misali ne sura wannan to shi wannan jamhur sun ji akan jaiz ne sai dai kawai da suke magana abu an tajma'u ne amma dai ba su sai kai a wuce gurin to mu koma karatu to ka ka ita bayanin bayi inna alaina bayana yo haramu ne wannan yo wace wannan nau'i na biyu yo haramu ne sai dai da kuka ne ka gane shi shi wadda ya aura matai matai dan matashi dan matar shi ne ya mutu bayan matar shi ta mutu sai ya auri matai dan matar shi akan bai sani ba eh dan matar ne mutu sai ya auri matar dan matar shi to amma ai ba haramun ne ba ai ban harama ta nan kai shi eh amma ai ba haramun shi ba wai tana cikin wannan da muka zana ai mun zana su muharramatu min nisa'i ga na sunna ai na hadisi su guda ai ba kuma an ka dora doka waccan ma ka maida su guda biyu ka maida su kuful mace namiji su ma a wace ai ta sai ka maida su kuful din in ba ka jera su ne ba amma dai in dai ta gusa ɗaya ta ɗaya ta ka ita da mace tana da rai ne wacce ai ba ai ba to ai ta gusa ita ta rusta gusa sai ne ya aure wannan yana wanda raba aure sai sai dai a kuma dai kawai ka ba ta ka daka wuce gurin buje ce mu koma karatu
قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله yace yahya laysi ya babu hadisi daga malik dan anis عن أبي زناد daga abi zinad wanda ake ce mai abdullahi bin zakawan عن أعرج daga a'raj wanda ake ce mai abdurrahman bin hurmus عن أبي هريرة daga abi الله عنه huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi al-asaki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin قال Allah mai tsira da amincin Allah ya ce لا يجمع بين المرأة وعمتها ba a gama tare da mace ka auri mace kuma ka zo ka auri ammata kimi ammata goganta ko kuma ha
ولا ولا بين المرأة وخالتها kuma ba a gama auren mace ka auro mace kuma ka zo ka auri halatta innaninta kenan kana aure da mace a gidanka ba ka auro ba babaninta ko innaninta su yi kishi tare amma dai ku gane nan mafa ta harimul mu'akkata ba ba ka iya auren su ba wa, ka iya auren su sai dai in wannan ta gidan ta gusa kenan in ta mutu ko an sake ta ka iya auro amma in ko halaye mun gane na kenan da ya ce ma la yushi ma'u ba a tarawa mutum daya ga matakka nan kana aure a gida da matakka kenan ba ka iya auro ba gwaggwanta su yi kishi da gwaggwanta kuma hallu ba za ka iya auro ba innaninta su yi kishi da innaninta kenan duk in ka auro mace ba za ka auro yan uwar babanta ba ko yan uwai uwarta kuma ɗan uwan baban nata ko ɗan uwan uwan nata sawa'un uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya da ɗaya baka jira sai kishi amma dai in ɗaya ta gusa mu gane kenan yanzu in ya auro matar shi in ka saki matarka kana iya auro ina ninta ko kuma gwagwanta in ka sake ta ko ta mu amma dai mace tana gidanka ba ka auro ba da take matsayin ina ninta ko gwagwanta su yi ne shi kishi tare sai ce قال وحدثني عن مالك ya bani hadisi an maliki daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن يحيى بن سعيد daga yahya dan sa'id al-ansari عن سعيد daga بن المسيب sa'id dan musayyib shugaban tabi'ai ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a أنه كان يقول sa'id bin musayyib ya kasance yana cewa ينهى أن تنكح المرأة على عمتها yunha ana hanawa an tunka halmar'ati awa aurar da mace ala amata abasa amata amata ce muka ce ni gwagwata kenan an yi hali a aurowa mace gwagwata mace tana gida ka auro gwagwata su yi shi tare an hana kuma fa أو خالتها ko kuma halata innaninta matakka tana gida ka auro mata innaninta su ga musu yi kishi an hana wannan
وأن يقع الرجل وليدة ko kuma mutum ya taɓi wata baiwa وفي بطنها جنين a cikin لغيره cikinta da kwai janin jariri na wani kenan gurin yaƙi baiwa ai bayi da sayan sa ake ko to kenan ko bayi sayan sa ake ko gani mai yaƙi kenan baiwa in tana da ciki ba a taɓinta baka saduwa da baiwa ko da ta ka ce in dai tana da cikin wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira kai ya sa ruwan mane shi a cikin cikin wani wanda ba nashi ba kenan duk a zamanin bayi ma da ake baiwa in tana da ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sabaya a bar su a ta da ana hamla kunna ko da a gurin yaki a ka bayi ba a tabin su ko kuma ka kasu na ganima ko kuma ka saye su in suna da cikin wani baka iya taba su sai sun aiho da wani cikin kenan wannan zai gane nan duk mace mai ciki ko da al'ada yanzu a ce mata a aura ma ita sai an aura ma ita sai ka ce sai daga ba a bayyano ta da ciki to daga an ji wannan kawai karabar ita ba ka ce ba na doka na rungumi kadara na doka ba a wannan annabi ya hana kenan duk mace na ciki ko da bai wace ba a tabatta annabi ya hana wani guri har tsinuwa ma yake da kwai kakka sa ruwanka bisa ruwan wani saka ka ni ba kawai kenan shine ne cewa ka sha hadisin wa an ya da'a rajulu walidata ko kuma mutum ya tafi wata baiwa wa fi badani hajarin a cikinta da koyi jariri li gairihi na wani wanda ba nashi ba sai ce aure raba sake a babu auren kawai raba sake bayan ce ya rungumi kadara wannan tsotsayi ne ko kaza ko an kasance cikin wata uku ko da wani babu rungumi kadara raba sake kuma saduwa da ita haramu
باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم أم امرأته kenan babu na tare ce ma la yajuzu abinda bai bai halitta ba min nikahi rajul na daga auren mutum ummu imra'atihi uwan matar shi kenan nan abinda bai halitta ba mutum ya auri uwar matar shi to kamar jona babu ko baya wajen uwar mata uwar mata dama ita kadan babu baka aurenta ita haramun ce kenan da kwai bambanci tsakanin uwar mata da agona ita agola ita uwar mata ka sarkuwarka in dai an ɗaura aure da kai da mace sawa'un ka kwanta auren ba kwanta shi ba in dai an yi watiya an ɗaura aure to wannan uwar mata ta zama haramun a kanka sawa'un an kwatar da auren ko ba a kwatar da auren ba ko uwa ta zama mai haramun saɓanin saɓanin ɗiye mu gane wannan kuma saɓanin ɗiye kenan ita ɗiye ko da an ɗaura auren in dai ba a kwantar da auren ba kana iya juya akala ta cire misali kamar na mala yasin da muka baka misali mun gane mun gane ba ba salafi ko na warko muka ce ita yau aka zo arama ga ta nan arama ga yanya aka ɗaura arama aka yi sadaki aka yi siga aka yi komi aka ce an ɗaura ma aure da wance ta zo matakka to daga wannan lokacin uwarta ta zamanto haramun a kanka sawa'un ka kwantar da auren ko kuma baka kwantar da auren ba an tare ba tare ba uwarta mai sunanta haramun saɓanin ne ya in iya ce shi ne ke da kwai sharaɗi ka je na harko da muka buɗe karatu ka je ka yi mai sadaki zawara ga ta na muka buga misali na harko ka yi sadaki amma komi amma dai zawara ce an yi aure an yi hatiya an yi komi mata ka ce amma dai ba ta yi wa mai ba ta tare ba ka je hira da ka gaida ta sai ka gami sai ka ga diyarta sai ka ga diyarta hi tahi in baka da laifi anan ka ce ka fasa anan ka ce ka fasa ana iya daura ma aure dawa da diyai amma ni uwa ta ce mi raba saraki amma dai in uwa ta ce bai wa ita ce ai rabi ba ta kenan kotan in ka ga namiji yana iya an ya auri uwa amma dai bai shiga ɗakinta ba bai sadu da uwa ba saduwa ta aure ya- in auren ya watse a nan yana iya auren ɗiyatta saɓanin yana iya auren ɗiyatta saɓanin uwa in uwa ce bai yiwa in uwa ce in dai an yi aure da hala aulam ya duhun bai kalas mun gane kenan shi ne baban zai masu ya ce
قال حدثني يحيى عن مالك ubaidillah ya ce ya hayyar laisi ya ba mu hadisi daga malik ɗan anis rahmatullahi alaihi عن يحيى بن سعيد daga yahaya ɗan sa'idul ansari أنه قال yahaya ɗan sa'idul ansari ya ce سئل زيد بن ثابت an wa zai da ɗan sabitu fatawa aka tambaye shi عن رجل تزوج امرأة aka ce zaidu wani namiji ne ya auri wata mace ثم فارقها kuma sai ya rabu da wannan macen قبل أن يصيبها kafin ya sadu da ita saduwa aure هل تحل له أمها shin daga baya iya auren uwar wannan macen فقال زيد بن sai zai da ثابت ɗan sabitu ya ce لا a'a biya biya ba mun gani biya ba zai fatawa mutum ne ya yi ya aure mace ya aure ta kan ya sadu da ita sai mi sai ya sake ta to ya iya auren wata zai da ya ce mi لا a'a amma da inda ya ce inda ya ce wa to sai zai da ya ce a'a sai ce الأم مبحمة ya ce al'ummu mubahabatan ai ita uwa labarin ta zo alƙur'ani a dunkule tun da ai aka ce wani a can ita uwa ya aka ce wa umma hati nisa'i ko uwayen matanku ai bai sa wani shari'i kaga a dunkule ce ma uwayen matanku haramun ne a kanku da ya zo wajen tsiya kuma sai ce ya sanya ma shari'i ya ce waɗanda kun shiga ɗakinsu in tsiya ne in ba ku shiga ɗakinsu ba babu laifi da wanda zai ce ai ita uwa a dunkule ta aka yi kawai uwayen matanku haramun ne babu wani bayani sai ya ce ليس فيها شر laisa fiya sharɗin babu wani shari'i ai ita uwa kawai ta yi umma hatin sa ukun ko uwayen matan ku ba shari'i amma dai wajen iya yake ne wajen rabi ba yake ne da haltun tilla lati da haltun bihin ko mu gane wannan nan shi yake tama nan da yake ma mu zo ku karanta hadisin shi zai da yace yace al'ummumi الأم مبحمة yace ita uwa a labarin alkurani ya zo a dunkule ta yi kawai umma hatin sa'ikum uwayen uwaye matan ku kawai aka ce a dunkule an haramta baka aure suwa ita kuma wa ita kuma rabiba agola ai yi tsara ta ko yana shi ne nan zai da ya ce ma ita uwa labarin ta zo a dunkule hece wa inna ma shaddu fil raba'ibi shi shar'i yana cikin yana cikin agola ai agola ita aka ce ma in in ba ku shiga ba ko in ba ku shiga ba agola ka iya juya in kun shiga ita ma an kare sai ya ce
قال وحدثني عن مالك ubaidillah ya ce ya hayyar laisi ya ba mu hadisi daga malik dan anis An- rahmatullahi alaihi jaka عن غير واحد kuma labarin ya zo ba daga hanyar mutum ɗaya ba أن عبد الله بن مسعود Abd- daga cikin sabon manzan Allah Abdullahi dan Mas'udu استفتي an mai fatawa wata ran Abdullahi dan Mas'udu istufti an mai fatawa وهو بالكوفة lokacin da aka wa Abdullahi dan Mas'udu fatawan nan huwa bil Kufa yana garin Kufa
عن النكاه الأم بعد ابنتي fatawar da aka wa abdullahi dan mas'ud ita ce anin nikahil ummi auren uwa ba'adal ibna bayan diya in lam takun ibnatun musad in ya Idan- kasance yabba ka shiga ɗakin ta ba mun gane fatawar da aka wa abdullahi dan mas'ud ya ne aka wa dan mas'ud fatawai auren uwa bayan ka auri diyarta amma dai diyai baka shiga ɗakin ta ba kenan shi wanda ya zuwa da mas'udu fatawa ya ce abdullahi da mas'udu na iya auren mace na aure diyarta amma dai iya ba mu sadu ba saduwa aure na iya auren uwai ga fatawa da yago dan mas'udu ce ne فأرخص في ذلك sai dan mas'udu ya karo kusa ya ce ai iya wannan ba mu kare ba dan mas'udu da farko sai ya ce bi ai iya wannan to sai aka yi ثم إن ابن مسعود to kuma bayan wannan abdullahi dan mas'udi قدم المدينة sai ya je madina garin manzo فسأل عن ذلك sai ya sake tambaye tambaye da aka mai a kufa kenan shi ma da ya ba da amsa ya rahas abin yana dut da ya je madina sai ya tambaya kenan ya je gurin sahabbai inda cibiyar sahabban suke sai ya kara tambaye yace wai mutum in ya aure an mun fatawa a kufa wanda ya fatawa yace mutum in ya aure ba diya amma dai bai shiga ɗakin ta ba sai ya sake ta shin ya iya aihuwai ya iya arman wata abdullahi ibn mas'ud yace fatawa da aka mu amma dai na ce eh an yi ya kuwa gani sahabbai ku a nan madina sai ka ce a a a a ba ne arabi ba ne ake iya yi a agole ne ake iya amma dai a uwa ba yi dan mas'udi dai jiwon labarin ma yayi fa ukhbira annahu laysa kama qala fa ukhbira sai aka ba abdullahi dan mas'ud aka ce wannan abun ba kamar yanda kai fatawa shi ne ba a kufa ba haka ne ba
wa inna mashartu fi rabai shi sharadin da aka sa yana kan rabiba ne agola ita agola ce in ka auri uwarta baka shiga ɗakin uwarta ba ka iya aure agolai amma dai duk macen da ka auri uwarta ka shiga baka shiga ba an kare wani ɗaya ta zama harama a kanka kenan sharaɗi ya ce fin raba'ibi yana kan agola kenan abdullahi mas'ud an gaya abin baiwa ko to yayi faraja ibn mas'ud ila al-kufa da gauga abdullahi dan mas'ud sai ya komo kufa falam yasil ila ila manzilihi da ya komo kai ko gidan shi bai isa ba hatta ata ar-rajul alladhi aftahu bi dhalika sai ya zo gurin wannan mutumin da ya mai wannan fatawar ta farko fa amarahu an yufarika imra'atahu yace maza maza a rabu da wannan auren naka rabu da ita bai yi wa abin da ma fata wannan mun gane me aka Abdullahi bin Zubair fatawa shin mutum ya iya auren uwa matar shi amma dai ita ɗaya da ya aura bai shiga ɗakinta ba ko sai abdullahi ɗan masu ce mi an iya da hulko ko da ya je madina aka nuna mai wannan fatawa tashi bai yi wa da gauga sai komi ya zo kufa da ya zo kufa ko gidan shi bai je ba sai ya je gidan wannan mutumin da ya mai fatawa na hulko ya ce maza maza ku rabu wani abu bai yi wa ya ce sharaɗi a kan rabiba ne agodaci a agodaci ita in ba a shiga ba a iya sauyawa amma dai a nan dimbacen kenan mi zama gane a nan dimbacen da aka kulla aure kai da ita sawa'un auren nan an tare ko ba a tare ba in dai an ba da sadaki an kulla aure to kai da uwarta babu ba ka iya uwarta ta zama ta harima abadan a kanka mun gane ita sharaɗin uwa sawa'un an tare ko ba a tare ba sabanin na rabi ba da uwa a tafo mun gane to sai ce qala malikum imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace fi rajuli fi rajuli takuna tahtahu imra'atun wannan akan cikin wani namiji kalkashin shi zai kasance yana auren wata mace thumma yankihu um ummaha kuma sai aje daga baya auri uwarta fayusibuha har ya sadu da uwai innaha tahrumu alayhi imra'atuhu to daga wannan wannan matar tashi ta haramta a gare shi kenan diye wa yufariquhuma jami'an sai ya rabu da su gaba daya ya rabu da su wa yahrumani alayhi abadan kuma wannan guda biyun sun haramta a gare shi har abada idza kana qad asaba al-umma idan ya kasance har dai ya sadu da uwai fa in lam yusib al-umma idan bai sadu da uwar ba lam tahrum alayhi to imra'atuhu matar shi bata haramta akan shi bai ta diya ya iya zama da ita wa faraq al-umma sai ya rabu da uwai wani hukumce nan aka yi haka haka haka ai da kwai bai yawan aure dan tabura da ko mutum ne dan tabura da kuma ga yawan aure da inda ji sai ya aure kun gane to da ya je sai yana zaune da matar shi yana zaune da matar shi a gari shi kuma inda yake zaune da matar tashi daman ba garin su ne matar shi ta mutu gari ce to da ya je wani gari sai bai sani ba sai ya aurowa uwan matar shi da ya auro uwan matar shi har ya kwanta a wurin shi akan kawai bai sani misali kenan yana zaune da matar shi ai, wani abokana ga ya almara yana abuwa yana yana abuwa eh yana abuwa kenan yana zaune a gari kawai da matar shi dan taburada ne yayin yana ga yawan aure da ya je can wani gari sai mi sai ya auro uwan matar shi akan bai sani ba to shi ne imam malik yace in ya sadu da uwai ya za yi sun zamanto da uwai da diyai da harima abadan kawai a raba su gaba daya ya sha musu lafiya in kuma da aka yi ya auro uwai bai sadu da uwa ba kan yazo Allah ya kawo ta daga amarya sai ta lika ta ce inna lillahi aiko wanda ta kawo yadda ya za yi sai aka raba bai kwana aure ba to anan sai uwa ta yi dekote auren shi ci gaba mun gane almara ce amma dai tana zuwa ba duk abin da gari alta ne ga a wani gurin an yi shi kuma ka auna masu duniyar tamu da ta zama to ga ta nan da